أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فما فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a nan masallacin sayyidina abu huraira radiyallahu an a yau maricin alhamis goma sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ashirin da ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar yau mun shiga goma ta biyu a cikin gomanni uku na ramadan mun fara tasar matsakiya kenan to kuma kamar yadda sheikh muhammad bin salih al-uthaymin ya faɗi rahimahullah goma ta biyu ta fi ta ɗaya daraja ita kuma goma ta uku ta fi ta biyu don haka wanda ya kyautata a goman farko kamata ya ƙara himma wanda bai kyautata ba to lokaci ne da ya kamata ya tashi tsaye jajirce Allah ka karɓi ba da mu baki ɗaya za mu tashi daga kan aya ta talatin da shida a suratul ma'arij fama lillazina kafaru qibalaka mawti'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك منكعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين me ya sami kafirai ne suke gaggawar barin wajenka anil yamini wa anil shimali izini suna tafiya gurub gurub wasu su yi dama wasu su yi hagu a yatma kullum ri'in minhum an yudkhala jannata na'im kowanne daga cikinsu amma ne yake haka kawai a shigar da shi gidajen aljanna na ni'ima tsoronsa Allah yake yi kalla maganar banza ce inna khalaqnahum mimma ya'lamu su sun san daga abin da muka halicce su wanda aka halitta daga ruwan digo na kazanta wanda mutum yana kyamar a gan shi ga rigarsa shine wanda ya halitta zai ji tsoronsa har yi masa kara ya shigar da shi aljanna bayan yana gudu daga manzonsa ko bai ci saƙon bangiji ya ɗauki sarki yana son ya ce guri kawai da fata da mafarki ba ya tabbatar da hakikani ba ya kawo abin da babu wasu mutane sun iya rayuwa a cikin mafarki duk rayuwarsu mafarki ce Allah ya aiko manzo manzon nan kun kafa gaba da shi kuna ƙeya da shi kun ƙi karɓarsa saƙonninsa kun yi watsi da su wasu ku sun yi damo su sun yi hagu sun watse masa sannan a haka kuna ganin cewa ku kun fi kowa cancanta ku shiga aljanna wannan mafarki ne to wannan shi ake ce ma buri Allah ta'ala ce laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira burace buracen ku ku mushrikai da burace buracen yahudawa ba su kai ku ko'ina domin man ya amalsu an yi zabe kowai yi ba daidai ba sai an saka masa kuma in ba Allah ba bai samun majibinci bai samun mataimaki saboda haka abinda azaman lahiya ga mutum ya bi manzon Allah ya bi shirya alƙur'ani ya kama tafarkin sunna ya tsaya kan gaskiya ya rabu da shirka ya rabu da fasadi da fasikanci da bid'a duk abin da Allah baya so ya rabu da shi sannan sai Allah ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون na'am على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين na'am فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين Allah ce ba sai na yi rantsuwa da Ubangijin maƙullan rana da mafaɗanta ba. Inna laƙadiruna ala an nubaddila khairan min. Hakika mu wallahi masu iko ne mu hurhura wasu wanda suka fi su. Da Allah ya so sai ya shafe duk wanda a kangara duk wanda ya kangara a bayan ƙasa ya shafe duk kafirai ya kawo mumine zalla amma mashiyar Allah ta gudana ce akwai yan aljanna akwai yan wuta wa anna minna salihuna wa minna duna zalik cikin mutane da cikin aljannu dole a samu na kwarai a samu mutanen banza wa ma nahnu bi masbuqin mu ba wan- ba wanda ke iya rigan mu ko ya kufce mana ko ya tsere mana duk inda kake cikin damƙa Allah kake a cikin wannan rantsuwa da Allah ya rabbul mashariqi wal magharib akwai tabbatar da wata haƙiƙa ta ilimi cewa rana ba wuri guda take fita ba a kowane kwana biyu rana tana da wurin da take fitowa a kowane kwana biyu rana tana da inda take faduwa don haka 180 degrees ne a gabas 180 degrees a yamma kaga kenan inda ta fito jiya da yau gobe ba nan za ta fitowa ba inda ta faɗi jiya da yau gobe ba nan za ta faɗuwa ba za ka sai Allah ta'ala ya tattara suka faɗi ce rabbul mashariki والمغارب ونقول كما ذاك تعالى رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان وبنجزم maɓullan rana guda biyu da mafaɗan rana guda biyu saboda cikin 180s ɗin nan 90 suna faruwa ne a wani season 90 a wani season na daban saboda rana tana fito a lokacin sanyi daban lokacin kuma tsananin lokacin ɗari daban lokacin kuma rani daban saboda ka sai Allah ya mai da su biyu almashari almashirƙaini wal maghribaini to wani wuri kuma sai ka ga Allah ya rabbul mashriqaini ورب المغربين م-م. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق وبنجد ما في ترانا ورب المغرب وبنجد ما في ترانا تكاكي كده دوك قبس ما في تراناتي وسنة في توايا منه duk mu mafaɗar rana ce ko tana fitowa gabas rana ta tafi fitowa a kudu ko a arewa ta taɓa ba sai dai ran da za a yi tashin kiyama to an ka kuma a suratul kafi za ka ga Allah ta'ala na maganan mafitar rana da mafaɗar rana ba wannan ba ya zalkar ne ni imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man zalama فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى ون- وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا يا داوي يما يقول يا كالدنيا ما يما الله يفرد حتى إذا بلغ مغرب الشمس سيدك حتى إذا بلغ مطلع الشمس أنا أنا مجانا ليه جمد وني ينهي na yadda mutane ke ganin faɗuwar ranar da yadda suke ganin fitowar ina jin mun yi wannan shari'a a cikin tafsirin suratul kahf wanda ke ina tuna ranar da zamu yi tafsirin a a nan masallacin an yi wata rasuwa birnin kabi na je jana'iza ba ni ne karatu a ranar ba ba ni ne wannan karatu amma akwai kimiyya mai yawa da ya kamata mu sani game da ta mu'jizar qur'ani a cikin wannan ayoyi amma ga alama nan ba wurin ta bane fadarhum yakhudu wa yal'abu Allah ce ka bar su ka kyale su su ta kutsawa suna wasa hatta yulaqu yawmuhum alladhi yu'adu har sai sun cimma ranan nan da ake musu alƙawari ai cin mata za a yi kullu atin qarib wa kullu ma huwa atin at laylun daj wa sama'un zata abrad ko ba ka mutum ko yace ba qusbnu sa'idatul iyadi Allah ya ce to ka kyale su kai ta batun su yi ta wargi hatta yi laƙoyi muhimmin labiyar kwatsam sai su cin maranar da ke musu alƙawari ɗan adam bai da wance to kawai lahira ke zo mashi wani ma ya yi sallama da jama'a ya yi bacci amma kai ko da zai motsa sai ya ji mala'ika ce masa marar buk bai san sanda ya fi zuwa wani yana tuka mota kawai zai ga wani abu ya gitta gabansa shi kenan ko da zai farka sai ya ji ko ina an dattane duk abin da tsakani bai sani ba wani yana cin abinci ne sarƙe shi dannan numfashi ya ƙi dawo sai mala'ika mutuwa ya shaɓe abinsa to kaga shi yaushe za ka cimma wannan rana ba ka sani sai sake so kullum ka zama cikin tsoron Allah babu iri yanayin da mutuwa ba ta zuwa yau mai yakhrujuna min al-ajdasi manzo Allah ka ambata musu ranar da za su fito daga cikin kaburbura sira'an suna masu gaggawa suna karɓa kiran Allah a wannan rana Allah ya yi kira kuma kowa sai ya zo ka annahum ila nusubin yufidun ka ce su irin gudun da suke ne in sun tasamma gumakansu wato ainihin suna gaggawa zuwa gare su babu mai iko ya ce bai zuwa ran da muke fitowa kabari ubangiji ne ya kira mu kuma labudda kowa sai ya je inda aka kira shi khashatan absaruhum a ran nan gannan su suna cikin wulakanci tarhaquhum zilla wato tozarta tarin jaye su ta danne zukatansu ba su iya motsi ba su iya cewa ko kala zalika yawmul ladhi kanu yu'adun wannan shine wani da aka kasance ana musu alƙawari kuma gashi nan lokacin sa ya zo shi yasa dan adam abinda a zaman sa lafiya ya zama cikin shirin zuwa alƙiyama ba lalle ne ta baka gargadi ba wasu kan tana ba su domin wani zai ciwo na shekara goma har ya kai inda shi kansa yanki kauna ya kai ma ana batun a ce a auna shi a yi mishi sura ce ta ina kuma zai haƙuri ai lokacin ya wuce ina jiran lokaci kaga wannan ya samu notice to gaskiyar magana ana son musulmi ya samu notice da mutuwa so da wannan kare da zuciyarka za ta yi da koma ma Allah da za ka yi kafin ka ga mala'ika mutuwa yana da amfani inna ma ba za a karɓi tubanka ba idan mala'ika mutuwa ya bayyana gare ka inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abd ma lam yugharghir matakan dan adam bai fara kakarin mutuwa ba bai ga mala'ikun nan ɗari biyar sun kewaye shi ta ko'ina suna taimaka ma azra'ilu ba haka malamai ke kiransa azra'ilu amma a ƙur'ani malakul mawut aka kira shi amma daɗin faɗi ga sunan so da ya yi kama da mutuwar shi kan kai da jin azra'ilu sai sa duk irin sunan kada ji ana wani jibrilu ana mika'ilu amma ka taɓa jin ayi sa suna azra'ilu saboda kowa tsoron su da yake ji to wannan shine ƙarshen suratul ma'arij wai kamar yadda muka gani sura ce daga baki ɗaya ta mayar da hankali ga nuna mana sanin alkiyama da kuma mata shiri da tanadi Allah ka samu riski alkiyama muna masu imani mu je ga sura ta gaba suratul nuh بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سورة نوح wannan sura ita ce madadin suratu yusuf wadda ta ɗauko tarihin annabi yusuf kaso kam gaba ɗaya ta zube wuri guda to haka wannan sura ita ma Allah ya mayar da ita gaba ɗaya kan magana annabi nuh saboda muhimmancin kira annabi nuh daman ba wani annabin da aka faɗi sau da yawa cikin ƙur'ani kamar wa kamar annabi musa sai wa sai wa a nuhu dai ko sai annabi nuhu Allah ya faɗe shi wurare da dama mu duk inda ake magana annaba sai an faro da shi saboda shi ne mutum na farko da ya fara gwagwarmayar da'awa a tarihin ɗan adam annabi adam ‘ya'yansa duk musulmi ne ba a fara kauce ba godabin musulunci ba sai zamanin annabi nuhu kuma sai Allah ya ba shi rayuwa mai tsayi za ka ba irin kalubalen da bai gani ba to shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yakan yawan ambatonsa daman shine jagora cikin ulul azmi guda hudu bayan manzon Allah annabi Nuh da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa su ne Allah ta'ala yake fasbir kama sabara ulul azmi su ne masu azima wa'inda sun sha gwagwarmaya sun ga kalubale sun wahala to shi inda ya wuce sauran tsawon rayuwar da Allah ya ba shi falabisa fihim alfa sanatin illa hamsin amu sai dai shekara ɗari tara da hamsin dubu ba hamsin yana da'awa ka dubi shekarun ka yanzu kai wataƙila ba kama kai hamsin ba to a yi hamsin a ƙara wasu hamsin a koma wata hamsin a yi wata hamsin a ƙara hamsin a ƙara hamsin har sau goma sha tara duk wa'azi ne yake yi kuma a haka wa ma'amana ma'ahu illa qalil aksarin abinda malamai suka faɗi mutum tamanin suka imani wasu sun ce arba'in wasu sun ce ashirin wanda ya nuna ke sai a shekarar ɗari ba wanda ya musulunta kuma bai bar wazin bai na ta yi shi sa Allah ya ce ma annabi ka yi haƙuri irin na Nuhu ka yi haƙuri irin na Musa ka yi haƙuri irin na Ibrahim ka yi haƙuri irin na Isa duk sun yi haƙuri su ne ulul azmi min ar-rusul to wannan sura ta mai da hankali ga karantar da mu da'awar annabi nuhu arinta timing ɗinta lokacin da yaushe ne yake da'awa uslubinsa ya yake da'awa ɗaiɗaiku yake mada'awa ko jama'a jama'a a bayyane yake ko a asirce a dandali yake cikin gida yake kiran mutane duk tsarin tafarkin da'awarsa gaba ɗaya Allah ta ala kaushe wannan sura sura ce da ba ta da tsayi tana da ayoyi ashirin da hudu ko? alarma alhabibu ashirin da hudu ko da takwas ashirin da takwas ba haka sura ce ta makka ita ma بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ألا تحقيق مو من أكنوه زواج متعننسا أن أنذر قومك مكتي كيغر قديق متعننك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم تم عذابا مير أدريبة تزومس أشيء إن الله يأيكو ميغر قدي يناسو أبي غسكيا فأبنا فرقو شيني فتاه متعني إن فبا أبي غسكيا با أخي عذابا قال يا قوم إني لكم نذير مبين ya ce ya ku mutane na nifa mai gargaɗi ne a gare ku mabayyani kenan gargaɗi na a fili yake tsira nake nema gare ku ya nuhu mai kake kira gare shi an ibudullah wattaqu wa ati'un ku bauta ma Allah ku kadaita shi da bauta ku ji tsoron Allah ku bar sabo ku bar shirka wa ati'un ni ku kuyi biyayya gare ni kagin kadi ba wannan shine khulasan da arko da annabi ibudullaha wattaqu wa atiqu ibudullaha yana nufin ku bi Allah ittaqu yana nufin ku bar shirka atiqu yana nufin ku yi biyayya gare ni to kowace da'awa ta kowane annabi su da firakunta bala'i la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illa ita ce ittaqullaha واطيعوه بنا ان اعبدوا الله واتقوه محمد رسول الله يتجه واطيعوني to duk wanda ya hada waɗannan guda biyu yana bin Allah shi kadai yana koyi da manzon Allah shi kadai to wannan shine musulmi na gari a kowane zamani a kowane zamani kowane annabi saka kalmar shahada tana nuna mana cewa addinin nan turakunsa biyu ne bautar Allah bin manzon Allah in ka tsare su aka shiga aljanna ya ce to ai akwai sallah akwai azumi akwai dariya duk wanda suke biyayya ga dokokin Allah ne shi wata ƙuhu ne amma babban makasudi shine karka yi shirka Allah kaɗai kake bauta sannan kakka bauta ma Allah da son zuciyarka ko na wani a'a ka bi ka bauta ma Allah da umarnin manzon Allah shikenan ya ce to idan kun yi haka ya kasar lakum min zunubikum wa ya akhirkum ila ajalin musamma inna ajal Allah idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun ya kasar lakum min zunubikum Allah zai yafe muku daga zunuban karbu kallahu kai ne balarabi a cikin mu min dinnan wace iri ce cikin da'o'in min ya kasar lakum min zunubikum ya yafe muku wasu zunuban ku ya kama ku da wasu ne ko ko dai tafsiriya ce ko ita ma tafsiriya bai min bancanta da tab'idiyya yaghfir lakum min dhunubikum zai gafarta muku duk zunuban ku ah to ya kai min ta shigo ai da min ba yake guda take yi wala ya mini irin wannan tambaya ta cikin karshen suratu muhammad inda Allah ta'ala yake cewa فالذين آمنوا محمد رسول الله ذا كان قرشي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم دكان سني تفصيلياتي بياني تكي يقول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان كقورتي مدتي من الاوثان kenan wasu gumaka da kazanta ba da wasu ba na duk gumaka gaba daya tafsiliya ce to kaga in baka san hududu ma anzala Allah ala rasulihi ba in kai tafsiri za ka yi ɓarna don haka kalmomin alƙur'ani haruffan alƙur'ani kowanensu yana da gurbi inda ake aza shi ba kawai da ka ji larabci sai ka farma ƙur'anin ka yi ta fassara inda ka ga dama ba kuma lal'asafi shadidu da ke muna alfahari da cewa mu a najeriya allah ya taimake mu muna da al'adar tafsirin ƙur'ani da kusan duk duniya sai dai a koyi da mu ta amma kuma muna kutsawa a ciki da yawa waɗanda ba su da ilimi akwai wanda da malam kabiru gabbe ba su shara su rika sa el ga teburinsu wani yana ƙara-ƙara da tafsirin yana aya na jan shi ma yana janta wani daga jan bakin ma ka san akwai matsala to bale an zo wurin fassara kuma yaghfir lakum min dhunubikum idan kun bi Allah kun bi ni Allah zai gafarta muku zunuban ku wa yakhirkum ila ajalin musamma kuma ya jinkirta ku ya ba ku jin daɗi a nan duniya har zuwa lokacin da ya ambata alhamdulillah malam ya kawo mana wani kauli na biyu cewa akwai malaman tafsiri da suka ce tab'idiyya ce yaghfir lakum min dhunubikum ai zunubin da ke tsakanin ku da shi amma kun dauki haƙƙin wasu zai fidda musu abin su kun ga wannan fasara ita ma tana shi to min tana da wurare gurabojen guda bakwai ba guda ɗaya ne ba biyu ne ba akwai wani tafsirin azumi nan ban manta da na tsaya na sharhin su gaba daya wai akhirkum ila ajalin musamma Allah zai muku jinkiri ya je da ku dadin rayuwa har zuwa lokacin da ya ambata a lokacin mutuwar ku inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar lokacin Allah in ya zo ba a jinkiri law kuntum ta'lamun ina ma dai kuna ganewa ku tsaya ku bi Allah tun da kun san cewa kowane lokaci kuna iya komawa gurinsa qala rabbi inni da'awtu qaumi قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا
qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara bayan ɗaruruwan shekaru annabi nuhu yana ta da'awa su ko suna ta gudu suna barinsa malaman tafsiri sun kawo irin wahalhalun da nuhu ya yi an ce in aka masa duka sai ya so ba sai sun ɗauka ya mutu su su ɗauki su kai shi bayan gari su yadda shi Allah ya dawo mishi da hayyacinsa ya dawo bai mutu ba a waye gari da asuba su ji shi yana da awa yadda ya saba to shi da yake kai kuka ga Allah ya ce rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara ya ubangiji na na kira mutane na dare da rana wannan ya nuna time frame nasa shine 247 babu sadda bai wani yana yi cikin dare yana yi da safe yana yi da tsakiyar rana yana yi da hantsi yana yi da yamma falam yazidhum du'a'i illa firara ya ce kuma kiran da nake musu kullum ƙara musu gudu da yake babu sanda wa'azina ke tasiri su dawo ni kuma ba san babu sanda na bari wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum ubangiji ni fa duk sanda na kira su don ina son ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi azani sai su shigar da yatsun su cikin kunnuwansu ma'ana ba su ma son jin wa'azi wastaghshaw thiyabahum su ɗauki tufansu su dunkule kawunansu wa asarru su dage wa stakbaru stikbara suna girman kai iyaka girman kai wato yana kai ƙara ga ubangiji su ce to shi fa ƙoƙarinsa ya ƙare to hanyar da ake biya ne kuma inni da autun jihara ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ثم إني دعوتهم جهارا yace kuma ubangiji na fi kira su a fili thumma inni a'lantu lahum jihara shine nayi kowa yana ji a'lantu alan nayi shela na tara su a manyan wurare kamar lokutan bukukuwa nayi musu gargadi na gabe wa asrartu lahum israra kuma na bi su da ɗaya ɗaya ina sirranta musu ya zo gidanka ya sallama maka ka fito ya ce wani ka ji tsoron Allah kai ne sani ba makayyaci bane Allah ya aiko ni ka bar shirka ka bi addinin Allah sannan ya same ku ku uku zaune kuna fira ya zauna ya gaida ku ce wani da wani da wani ina ganin ku cikin masu hankali ya kamata ku sani cewa da tsufa na ba zai yi ma Allah ƙarya ba aiko ne kuma ga abin da Allah ya ce sannan ya ce tara ana buki gaba ɗaya ya zo ya hau diro ya yi tsaye ya ce ya ku mutanen gari kaza ku ji tsoron Allah hakika Allah ya kone zuwa gare ku babu irin hanyar da bai bi ba usulubi ko ne iri yayi yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara na ce musu ku nemi gafara ubangijinku hakika Allah mai yawan gafara ne yursilis samaa alaikum midrara kuma na kwadaitar da su cewa in kun yi istighfari in kun koma ga Allah kun nemi yafiyar shirka da kuka yi to innahu kana ghaffara Allah mai yawan gafara ne yursilis samaa alaikum midrara in ya gafarta muku zai saukan muku da ruwan sama masu kwarara sai ƙasa ta yi sanyi yanayi ya yi daɗi abinci ya samu ababen marmari su bayyana ƙasa ta yi albarka wa yumdidkum bi amwalin wa bani Allah zai ba ku kuɗi ya ba ku ƴaƴa wa yaj'al lakum jannatin ya sa muku gonaki ya sa muku fadammu wa yaj'al lakum anhara ya sa muku ƙorammu duk jin daɗin duniya ba wanda ba ku samu in kun koma ga Allah anan annabi duhu yana ba mu darasi mai girma cewa duk abin da ake samu a duniya ana iya samun sa ta gafara Allah da kuma neman gafararsa istaghfiru rabbakum ce ku nemi gafara ubangiji an ce shi al-Hasan al-Basri da yawa yake fitawa da wannan wani yazo ya ce ina son haihuwa ce je ka istighfari wani ya ce wallahi kasuwanci na samu matsala ce je ka istighfari sai ce ba ne da lafiya ce duka yi istighfari amfanin gona ya samu matsala duka yi istighfari saboda me saboda anan annabi nuhu yana nuna mana cewa duk jin daɗin duniya duk ni'ima ba wadda ba za a iya samu ba idan ana istighfari ta amma ku iya tuna cewa ba fa istighfari na fatan baki kawai ake nufi da yake musu istighfaru rabbakum me yake so su yi su bar shirka su bar bautar gumakan nan da suka azama kansu wuddu da ya gusu da suwa'u da ya gusu da ya ko da nasu ku bar su ku koma ga Allah saboda ka idan kai dan kasuwa ne ka fara ganin matsala ga kasuwancinka yi istighfari ma'ana koma daidai ka daina algusu ka koma ga kasuwanci daidai idan kai malamin makaranta ne ba suka dagule maka ka diba ka gani anya karanta wa ka daidai take kana zuwa cikin lokaci baka zalunta su wajen makin jarabawa baka hukuntar da su ga abin da ba laifi ba baka wuce gona da iri wajen ɗaukar fansa kusa da ya malaman islamiyya sai an tashi lahira duk lalin da suka tara ta karantarwa ta ƙare wajen yaran da suka zalunta ko kana cikin ka zalunci yaro karami Allah bai hidda masakin duka zagi hantara cin mutunci ba abin da kai kake nan ba raino aka baka tarbiyya aka baka so duk lokacin da kai hukunci ba bisa doka ba don ka fashe haushi to kayi laifi to da kaga kana malamin makaranta ka fara samun matsala ka gyara saitin karatunka da karantarwarka to ma'ana dai duk lokacin da kaga wata matsala ta faru ga rayuwarka kuma mai istighfari sannan istighfari shi ɗaya zikirin da yana da lokaci na musamman kowane lokaci ana iya kowane istighfari amma akwai sadda ba abin da ake so kamar istighfari me nace kowane lokaci ana so kowane irin zikiri amma istighfari yana lokacin da kusan shi kadai ake bukata a wannan lokacin ba bukatar nafila ta sallah ba bukatar karatun qur'ani ba bukatar komai wa'azi ba ba bukatar sana istighfari yake bukata wal mustaghfirina bil ashab duk abin da kake idan zakaru suka fara tara kama istighfari shi ake so a wannan lokaci in ma tila kake samu samu gangare ka tsaya ka rufe qur'ani ka fara istighfari to da istighfari komai ana samu يتي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ما لكم لا ترجون لله وقارا ميسا باكو جرما مع الله ميسا باكو با الله جرما دي ذاتي لشي وقد خلقكم أطوارا الحالي شي على تشيكو متاكي متاكي كنا ديغو روا wanda wanda aka samu shi a cikin da bata kusa yana nan ba saboda tsabar zamansa ba komai ba a haka a haka ya zama gudan jini ya zama tsoka aka fara halitta shi ya fara motsi a cikin ciki sannan ya fito yana shan nono bai iya- bai iya kwanci bai iya zama bai iya tsayi sai inda aka aje shi a hankali ya fara wayo ya fara jirkitawa daga baya aka fara koya masa zama ya fara rarrafe ya fara miƙewa tsaye yanzu ga shi nan mutum ne mai wa Allah taurin kai to kar khalaqakum atwara mataki mataki kuma kowa akai sai da ka biyo innan matakan ko wanda aka akwai wanda aka haifa baligi ko ta waje ko da so daya tari an haifi mutum baligi ko karama annabi isa alaihi salatu wasallam wanda aka haifa babu saduwa tsakanin miji da mata amma idan jiri aka haife shi ko wanda ya fi shi daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinjiri aka yi shi aka bada shi shan nono shi ma sai da bidin wannan marhalar kenan duk duniya ba wanda aka yi fakato kowa da jinjiri ake yi masa to kuma a hankali haka Allah zai ta bashi girman su kadan kadan kadan kadan wani abin mamaki shine duk wanda kake tare da mutum baka ganin sanda yake girma ko kana gani wanda ta haifi yaro girma ne za ta gani amma ba ta san yaushe girman ba shi girman ɗan adam kamar tafiyar ƙaramin hannu agogo ne duk da ka ƙura masa ido ba ka ganin sadda zai yunkura ko kana gani amma kuma yana tafiya in ka bashi in ka kau da idonka in an jima ko da za ka diba ya yi gaba ya yi isa ba ka sani to halittar mu haka Allah ya tsaro ta ba mu ba duk halittar za a ce kaɗan ƙarami amma komai naka bai karɓar girma ne kaɗan-kaɗan ya tsu wannan naka kaɗan-kaɗan suke girma idanunka ba sai girman haka ba hancinka haka kuma a lokacin da wani wuri yake girma lokacin wani wuri yake girma saboda ka ba a ca kafa guda ta girma guda tana nan ƙarama ana haka ido guda ta girma guda na nan ta jarirai ko kuma saman jikin shi gashi da gani ya tsufa amma ƙasa gashi na ɗan ƙaramin yaro shan lokaci guda kake girma ma'ana babu wani sakan guda a rayuwarka wanda ba halitta ka ne Allah yake yi shi yasa duk wanda muka bauta ma Allah ba mu iya bauta mishi gwargwadon wanda ya cancanta sai dai gwargwadon wanda ya ba mu iko a ce tun da aka haifi ɗan adam jan gindi ya kai yana istighfari har ya mutu bai biya haƙƙin Allah ba to shine annabi nuhu yake jan hankalinsu wa kad khalaqakum atwara Allah ya halicce ku mataki mataki alam taru kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqan baku ga yadda Allah ya halicce sabbai bakwai hawa hawa ba wa ja'ala al-qamara fihinna nuran ya sanya wata ya zama haske a tsakanin su wa ja'ala ash-shamsa sirajan ya sanya rana ta zama haske na dan asuli akwai ilimin kimiyya Allah ya kira alkamar nuran ya kira ashams sirajan bahaushe sai ce nuran haske sirajan haske ko fitila menene bambancin su siraj ita ce fitilar da kana iya kunno wata daga wurinta kaga wannan ba siraju ba ce kenan ba ka iya kunno wata daga cikin wannan sai dai ka koma can source socket ɗin da ya bayar ita wayar da ta kawo ta ka ɗauko taka daban to wannan ita ce nuna ma'ana fitilar da ba ta asuli ba ɗebo haskin ta daga wani bari ba ku misali mai kyau da za ku gane kusan carbi ɗan madina carbi ɗan madina a duhun ka ajiye shi ba a gan shi ba in ka yada masa fitila ka kashe me za ka gani ina aka samu hasken daga wannan fitila to haka wata ya wata dulumi ke bai da haske a yanzu duniya ana zuwa ana gani ko kwanan ina gani china ta je wurin wata so dulumi ke bai da haske amma duwatsu gare shi waɗanda in rana ta haska sai reflecting kamar da tarbi dan madina yake ko kuma kamar ka aza madibi nan ka aza wani can sai ka haska fitila can za ka ga hasken anan haka wata yake amma ita rana balbalbal take ci haske ne na na ne mai zafi mai zabarbaka wanda dan adam da ya kusanta duk da miliyoyin kilomitocin da tsakanin mu da shi والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Allah shi ne tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa. Nan ana tunatar da mu ne da halittar kakanmu annabi Adam. To da ni dai ba daga ƙasa aka yi ne ba, kai ba daga ƙasa aka yi ka ba. Amma shi wanda aka yi daga ƙasa cikinsa muka fito. Ko ba haka ba. Shi sa Allah ta'ala ce minha khalaqnakum wa fiha نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم يعيدكم فيها sannan Allah na shirin mai da ku cikinta kowa mutu sai ya shiga cikin ƙasa ka ce to ai wani ya mutu cikin ruwa kifi ya haɗe shi shi ma kifin wani kifi zai haɗe shi duk da ya gaba ɗaya ƙarshe sai an ta yi ƙasa wa yukhrijukum ikhraja kuma Allah na shirin fitar da ku fitarwa baka yadda muka san an rayu an mutu haka ya kamata mu tabbatar da za a tashi a koma rayuwa yadda wannan bai ba Allah wahala ba dukkan mu nan gaba ya halicce mu to haka sake tada mu ba zai ba shi wahala wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idama wa hiya ramim وليحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم dan adam ya buga ma Allah misali cikin wauta ya manta da yadda aka halitta shi yace wa yake iya raya kasusuwa bayan sun ta marmake bayan sun rududduge sai ce ka ce mishi wanda ya su kafin sadda babu su shi ne sake tare su wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
والله جعل لكم الأرض بساطا Allah ya sanya muku ƙasa a matsayin shimfiɗa ma'ana shimfiɗa ce wadda muke kwanci a kanta ba kwanci kaɗai ba ma za mu gina abinda muka ga dama a kanta mu tona ruwan da ke ƙarƙashinta mu ɗiba cikinta mu yi da yunƙu cikinta za mu fidda siminti cikinta za mu fidda laka ko sannan a kanta za mu fidda itatuwan da za mu fi suwa mu yi gine-gine yadda muke so shi ne bisal shimfiɗa mu zauna a kanta mu kwanta a kanta mu yi tafiya a kanta ba tare ta lutsa ko ta kasa ɗaukar mu ba litasluku minha subulan fijaja Allah yana son ya ba ku dama ku yi tafiya a cikin ta hanyoyi subulan fijajan hanyoyi ga sunan barkatai ba don da Allah ya shimfiɗa ta ba da ba za ku yi shuka a kanta ba da ba za ku iya gini a kanta ba da kuma za ku yi tafiye-tafiye da ababen hawa a kanta ba to duk wannan kamar ciko ne ga wa'azin da annabi Nuhu yake yi ma wa'annan bayan Allah to sai koma gurin ubangijinsa qala nuhu قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا na'am ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
قال نوح رب إنهم عصوني annabi nuhu ya koma ga ubangiji ya ce Allah mutanen sun saba ne wattabahu man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara sun biye ma wanda kudinsa da ƴaƴansa ba abinda za su kara mishi banda tabewa wato sun biye ma jagororin su na kafirci wa makaru makran kubbara sun kulla makirci mai tsananin girma wanda irin bakirci ne suka kulla وقالوا لا تذرن آلهتكم suka ce kada ku kuskura ku rabu da ababen bautar wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uka wa nasra wa'annan gumakan guda biyar waddu da suwa'u da yaghuth da ya'uku da nasru kan ku basu ibn abbas radiyallahu anhuma ya faɗi cewa waɗannan asalin gumakan sunayen mutane ne shi ɗaya dabara ya sa a yi hotunansu mutanen kirki ne salihai ne sai ce a yi hotunansu don kada a manta da su ka ji asalin dalilin shari'a ta haramta hotuna saboda tsoron gaba a mai da su a lullunta daga bisani shi ɗaya ya ce a zana su ga bangayen masallaci daga bayan sai ce a yi mutum mutuna bayan waɗanda sun kasan tarihin sun wuce sai ce musu ai da su ake bautar Allah su ake tawassuli da su ma na abudu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa in kana da bukata gurin Allah su ne zaka roka sai su musu roka maka Allah to sai suka kulla makirci suka ce kada a bar su wa kad adallu kaseeran Allah ce sun sun batar da yawa sun batar da mutane masu dimiya nan zaka gane wato dan adam kwakwalwarsa na daban tausayi duk wanda ya zo ya ja mutane zuwa ga halaka ko wace ne ce ya samu su biya tun da shaɗa ya samu waye ba zai samu ba yanzu da wani zai bayyana shikashikan musulunci nan guda biyar yadda guda ce hudu ne wala sai kaga wasu sun bi shi inda zai ce sallolin da da muka yi ba daidai muke ba mamanta wata rana ina madina nake ji ga bbc wani ya bayyana a wani ƙauyen katsina ya ce duk sallolin ka uku uku ne ba hudu ba biyu kuma har ya kai ma ai labarin sa ga bbc kare yana da jama'a kenan na taɓa ku labarin wani nan ƙauyukan illela malam bello kofa yana nan da rasa shi ba ni labarin nan ƙauyukan illela aka yi shi cewa shi allah ne kuma ya tara mabiya har abu ya so ya zama fitina sai a kawo shi nan ofishin kwamishinan yan sanda kwamishinan ya ce ina allah yake aka ce gashi ne ce to a jiya adana yin shi ya zo da yan jama'a saka mutu uku hudu haka sai aka kulle su riga kwana biyu ba wasu abinci ba ran na uku ta taga yake ce wani a je a kira kwamishina a gaya mai halin bai san ba a ba mu abinci ba kwamishina zai ce da Allah ya haƙuri wallahi an faɗa gidi na ga Allah bai kira abinci zai ce to yanzu dai a kawo mishi buta zai yi alwala zai yi sallah mana ya yi daura wancan Allah ya ga yunwa za ta kashe shi yasa wani wa'azin gwamnati da ka yi Allah ce wa kada azallu kafiran sun batar da mutane da yawa wala tazid annabi nuhu ke ne yake cewa wala tazid zalimin illa dalala Allah karka kara musu komai banda bata kuma nan ya faɗe shi ne bisa ga abu biyu na farko akwai experience yau da gobe ya gano abin da suke banda karbaciya na biyu kuma Allah ya masa wahayi وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن تلقنني ألت مما خطيئاتي مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا مما خطيئاتهم saboda manyan zunubansu da laifukansu ugriku aka nutsar da su a cikin ruwa azabar da aka yi mutane annabinu ita ce ruwan tufanu wa'inda suka sauko daga sama suka bullo daga ƙasa suka halaka kowa da kowa fa udkhilu naran daga cikin ruwan kuma sai wuta bayan mutuwa sai jahannama falam yajidu lahum min dunillahi ansara ba su samu mataimaka ba koma bayan Allah wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyar dama annabi nuhu yayi addu'a yake ya ubangiji la tazar ala al-ard dayyaran ya Allah kada ka bar wani mai yawo bisa doron ƙasa min alkafirin da cikin gana duk gaba ɗaya suka halaka su innaka in tazarhum yudillu ibadaka in ka kyale su ba abin da suke banda ƙara batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kaffara ba su haifuwar kowa sai fajiri kafiri rabbi gfir li wa liwalidayya sannan ya Allah ni ka gafarta mu Allah na iya kokari ne shekara 150 ina wa'azi wa liwalidayya ka gafarta ba iyayena wannan hujja ce akan cewa iyayen annabi nuhu muminai ne da wanda mun ce ba a fara kafirci ba sai zamanin to iyayensa muminai ne waliman da khala baiti mu'mina ya Allah kai gafara ga duk wanda ya shiga gidana yana mumini walil mu'minina wal mu'minat da mummunai maza da mata nan gaba kaga ni ma ina cikin wannan addu'a ke ni annabi nuhu ya min addu'a ta ta nan hadda ku ko ولا تزد الظالمين إلا تبارا يا الله كرك كرام الظالمين كومي بند تابي ولا هلك wannan shine karshe wannan sura kuma zamu ga cewa lalle ba shakka wato ba karamar gwagwarmaya annabawan Allah suka yi musamman kuma dai ulul azumi ɗin nan guda hudu a masallacin Sheikh Jafar na Dorai tun wajejen 97 na gabatar da muhazara akan ulul azmi min rusul ina zaton in na bibi takarduna yanzu zan cin mata daidai ne wani yanzu cikin matasa ya koma yi mana muhazara irin tunda an daɗe ni ma dai na taɓa samun irin wannan muhazara ne 1988 wani malami na mai zan tuna sunansa tajisir abdulbari masani bai na nan dare ko ya cika dattijo ne mai alamun tsoron Allah ƙwarai mana muhadara kan ulul azumi na rusul to ina son a samu wani matashi garin nan wani gari cikin matasa ya sake mana muhadara ya binciko mana tarihin gwagwarmai wa ina annabawa guda biyar musamman guda hudu din sai a cike da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to na ɗauko tambayoyin amsa amma mai rikodin ya dakatar da ni ya ce lokaci ya ƙare abin da zai kai gobe insha Allah za mu fara da su akwai sanarwar daura ta musamman wadda ɗalibanmu matasa suka shirya a darun da'awa kuma da gaske abin da ya burge ne da daura wanda ya sani su in sanar da ku shine sun samu wani ƙwararren masanin calligraphy rubutu na larabci musamman irin wannan khattun nas wanda ake rubuta alkur'ani da shi to na lura da ni da duk ire-ire na da gwalgwalon rubutun da akwai buƙatar gyara don haka yara matasa daga shekara tara abin da kai ashirin ashirin da biyar matasa ana kira su zo daru da su rajista daga yau zuwa gobe da jibi sha uku ga wata daurar tana na har zuwa ashirin da hudu ga watan ramadan za a koya muku alkhat khatun nasa yadda za ka yi rubutu mai kyau na larabci ina irin rubutun da ake buga sunaye ga certificate da irin rubutu nau'i nau'i na alkuran na bismillah da sauransu to shi suke koyarwa Allah ka yi mana muwafaka abinda makaranta bisa sawa ba Allah ka ba mu ladarsa da mu kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ka kai mana afuwa da gafara wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kada a manta da marayu a cigaba da tara musu alheri